بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya mai albarka safiyar sha bakwai ga watan safar jiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha biyu ga watan takwas shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen hoda sabina ka inda muke ci gaba da gabatar da ainihin wato daurori ko taron ƙara wa juna sani dangane da wasu matsaloli masu muhimmanci game da sallah Allah muke roƙo ya mana jagoranci ya fahimtar da mu daidai ya kuma ba mu yi ikon yin aiki da shi a wancan sati mun yi karatu akan ahadithu a kumanina fi salat hadisan da ke bayani dangane da nutsuwa a cikin sallah yau kuma za mu bayani dangane da ahadithu taswiyatu sufuf hadisan da za su yi bayani game da daidaita sahu muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu ya ba mu ikon faɗin daidai daidaita sahu kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa daidaita sahu yana daga cikin cikan sallah kuma daidaita sahu tsayar da sahu yana daga cikin kyawun sallar mutum kenan ita sallah tun gabanin ma ka shige ta tun gabanin kai kabbara akwai abubuwan da za ka aikata waɗanda su za su taimaka maka wajen samun cikakken lada na wannan ibada ta ainihin wato sallah da kake gabatarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wani abu da zai amfanar da al'ummarsa ko wacce za ta sa su sami dimbin alkhairi face sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da su wannan abin don su sani kuma su kula da shi yadda ya dace amma a yau za ka tadda yadda al'ummar musulmi suka ɗauki al'amarin sallah yadda ka san gidan gada ko gidan biki mutum zai taho sallah ya zo masallaci ya tsaya wannan ya kalli kudu wannan ya kalli arewa wannan ya bokare can wannan ya bokare can kowa ya aje kafarsa yadda ya ga dama ka sani ya kai bawan Allah yayin da ka zo yin sallah ka tsaya ne a gaban sarkin sarakuna mahalicin kowa da komai wanda shi ne wanda yake sanya kowane abu a yadda ya dace don haka abin da ya fi dacewa gare ka ya kai bawan Allah shi ne ka tsayu wajen tsayar da wannan ibada in ka yi ta daidai yadda Allah mazaukakin sarki yake so kuma yadda da ita wannan ne kadai zai sa ka samu cikar lada kuma ka yi farin ciki da ganin ibadarka yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarka ka koma zuwa gare shi tun daga zaman ka na kabari har zuwa ainihin wato ran tashin alƙiyama Allah mana roƙonka ka datar da mu da alkhairin duniya da lahira waɗannan hadisai ɗaya daga cikin malaman mu sunna na ƙasar Saudiya wanda yake babban profesa ne شيني الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر شيء تترى وأن الحديثي نافد وأن سبوا لأمانة إذني kada wani ya ɗauka cewa ni ne na je na zauna na tattaro waɗannan hadisai a wannan aikinsa ne ni ma daga gare shi na ɗauko daga gare shi na koyo kuma daga ainihin wato abin da ya rubuta kai tsaye muka ɗauko ma za mu karanta Allah mu cikin sarki ya saka mishi da alkhairi muna fata 'yan uwa ɗaliban ilimi da sauransu wannan zai zama daga cikin manhajar da za a koyar da yara hatta a makarantun islamiyya a koyar da su yadda ake daidaita sahu a wurin sallah yadda in sun zo masallaci kawai za su daidaita sahunsu daidai kuma in sun ga wani bai daidai ba sun san wannan ba daidai yayi ba ka san akwai lokacin da babba yakan koyi abu daga wurin wa daga wurin yaro kamar yadda a asali shine yaro ya koya a wurin babba to amma wannan ba matsala bace ba dan babba ya koya a wurin yaro in dai ilimi ne wannan ba wata matsala a cikin insha Allah Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci al'amarin da yake su jama'a akwai abin da yake wajibi akwai abin da yake mustahabbi akwai abin da yake abu ne wanda yake Allah madaukakin sarki yayi umarni ta harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai kuma abin da kai tsaye Allah ya haramta game da daidaita sahu a sallah shine abin da ya kamata mu sani jama'a zamu zo mu ji yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake umarni mai karfi ballantana mutumin da zai zo masallaci sai ya zo ya sallah a bayan sahu shi kadai wani ma da ya zo wai saboda ya samu raka'a sai ya ruku'i a wajen masallaci wani ma ka tada shi a tsallaken kofar gidansu wani ma ka tada shi a kofar shagonsa to duk masu yin wannan jama'a wallahi ba su da sallah ba su da sallah hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kore sallah ga wanda bai sallah a cikin sabo ba yace la salata limunfarijin khalfa saf babu sallah ga wanda yake shi ɗaya tilo a bayan sahu wannan yana da wajihi guda biyu wajihin farko shine idan ka zo masallacin ne sai ka tada sahu ya cika duka sahu ya cika ba masa ka tsinke to daga ina ya kamata ka kama sahu daga dama ko hagu ko tsakiya na'am yawwa daga tsakiya inda liman yake sai ka zo ka kafa naka sahu to kai yanzu ba kai ba mai yin sallah kai kadai a bayan sahu bane me yasa kafa wannan sahu saboda me sahun da ke gaban ka yayi ne ya cika amma sahu bai cika ba sai ka zo ka kafa taka sahun a baya to kusan sallah wata ibada ce wacce farkon ta yana da alaka da me karshen ta misali yanzu sahu bai cika ba sai ka zo kai kabbara kawai ka tsaya daga can gefe abinka ka baka tsaya daga tantan inda liman yake ba kai da kenan jama'a daga inda liman yake nan zaka zo tsakiya ka tsaya wanda ya zo tare da kai sai ya tsaya a dama ko hagu amma saboda dama yake sai a fara cika ina dama sai a cika ina hagu amma duk inda ka tsaya yayi almuhimmu dai ka tsaya a inda liman yake farko in kai ne farko wanda zaka kafa sahu daga ina sahu na biyu shi yasa za ga sahun farko abin da ake so ba dama ake so a cika ba sai ga an haɗa sahu sai wasu su koma gefen dama a bar liman shi kaɗai kawai a tsakiya to wannan rashin fahimtar addini shi asali ana so ne a daidaitu ya zama an cika bayan liman farko to duk wanda ya zo ko dai ya tsaya a dama ko ya tsaya a hagu wannan duk daidai ne jama'a jama'a mun gane wannan idan an cika sahun farko kuma shi sahun farko za mu zo mu ji so ake yi ya zama ya fi kowane sahu cika daga cikin sahu na sallah ya zama sahun farko ya fi kowanne cika shi za ke so liman ya waiwayo ya kalli mamu ya kalli kafafuwansu ya tabbatar sun daidaito kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi jama'a mun gane wannan yana daga cikin fiqhul liman in ya ga an sai sha'a kai kaza kai kaza zai ma iya cewa kai wani da ke gefe dawo tsakiya kai da ke tsakiya koma gefe kun san mai dalili manzon Allah cewa yalini ulul ahlami wan nuha waɗanda ya kamata su biyo bayana su ne ma'abota hankali da sanin ya kamata da ilimi so wanda yake bai da ƙoshin karatu ƙoshin ilimi ba zai iya gyara wa liman sallah ba to babu alkhairi ya tsaya a ina a tsakiya inda liman yake shi yasa ba a san ana sa ƙananan yara a tsakiyar inda liman yake ko da sun riga zuwa sai a nuna musu a'a sai a mai da su gefe da gefe sai a daidaita su a wannan wurin don haka wanda aka sani cewa ma'abocin hankali ne ya mulki hankalin kansa kuma mutum ne ma'abocin ilimi da sanin ya kamata su ya kamata a sa a tsakiya to kai ma ka san ga ka yadda kake dan garma garma ne sai ka in ka zo farko ma zaka ka tsaya a tsakiyar sai kuma daga dan gefen inda ya cancanci ka dan wani idan ka ce mishi wani tashi daga nan ko matan sai ya ji zafi shi mu za a ma haka yanzu ya ce min jahili kenan a ba wani ce maka jahili ba wanda ya ce maka jahili ba kuma muzantawa bane amma sanyawa ne a ba inda ya kamata bin wasiya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a bisa abin da yafi dacewa da ni jama'a mun gane wannan dan dole mu ainihin wato tambihi akan wannan muhimmi ne kwarai zaka tada muna yin kurakurai da yawa irin wannan wani sai ya zo da 'ya'yansa ƙanana kawai sai jerin ta su kuma ya ce ka koya ta amshi yaro to ka sani kai baba ba wurin yara bane nan wurin yara gefe gefe sai a samu su gefe gefe musamman ma in yara masu wasa ne sai a rarraba su a sa ta tsakankanin manya saboda in ba ku yi haka ba to sallar ita ba za ku yi ta a cikin kwanciyar hankali ba ko wanne ya tsunguli wannan wanne ya maki wanne ya tsandara ihu kun dinga fatan kenan bari mu yi da sallah sai na mari yaran nan kuwa ta yaran nan shedani ne ka dinga lissafi a ranka kenan to kaga wannan kuma sai zama ya tauye muku lada na samun nutsuwa cikakke a cikin sallah Allah ya madaukakin sarki ya dace da mu malin shi babu iqam babu iqamatu saffi min tamamis salah babin da zai bayani akan cewa cika sahu tsayar da sahu kaji tsayar da sahu min tamami sala yana daga cikin me cikan sallah an gane wannan bai Allah madaukakin sarki ya dace da mu hadisi da farko an Anas radiyallahu an daga Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال manzon Allah ya ce sawu sufufakum ku daidaita sahunku kaga ashe ba sahu ake ba sahu ake cewa sahu eh wannan kuskure ne inda hausa kake nufi to ba laifi kun gane kuwa a daidaita sahu wannan hausa ne amma inda larabci za ka je ka ce sawu sufufakum ko za ka ce a daidaita sai ka ce sauwo a daidaita mun gane wannan kun ji da karatun yake yawwa ba sahu ba sahu hausa ne sauwo shi ne mai larabci karatu kenan malam kullum haka yi shi ka ji yadda za ka ɗan gyara wani abu ko a ɗan ma can fanil bikin a ɗan gyara Allah ya mana jagora annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sauwu sufufakum ku janjaita sahunku fa inna taswiyata sufufi domin daidaita sahu min iqamati sala yana daga cikin tsayar da sallah yana daga cikin mene tsayar da sallah dama tun da Allah ke umarni a cikin alqur'ani mai girma Allah bai taba cewa kuma ku yi sallah ba cewa ke mene ku tsayar da sallah wa aqimu salata wa atu zakka mu'mina kace alladhina yuqimuna salata yawwa wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga ana ana magana tsayar da sallah to daga cikin tsayar da sallah shine in an zo masallaci ya zama sahu ya daidaitu an daidaitu daga cikin wannan daidaituwar shine ya zama wani bai yi gaba ba wani yayi baya misali idan an saba a sahu ana cewa ne oke yanzu ana son jiddigenka ya zama a kan layin ƙarshe to ya zama wannan shi ne tsarin a masallaci an gane kuwa idan kuma ya zama misali wurin ba shi da faɗi ƙa'irin yadda kuka sa sahun yadda mutum zai iya yin ruku'i da sujada ya zama cikakke wani tsari ne wanda yake za a raba kafa misali mutum ya sa kafarsa rabi akan dadduma rabi kuma ya ɗan sauko ƙasa kaɗan saboda sauyin ya daidaitu to wannan ma ba matsala almuhimmu dai kar ya zama sahu yayi ne ya buƙari dan wani wurin za ka ga hatta da duman da ake sawa na sallah sai ga tayi haka ta karkace to wannan kuskure ne so ake sahu ya tsayi daidai wa daida ya zama layin ya tafi daidai kuma su ma mutane sun jerantu jerantuwa irin na gini wanda yake haɗe da juna an fahimta muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim ne suka fitar da wannan hadisi jama'a ina fata mun gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya samu dace to jama'a kun ji in kana so sallaka ta zama to cikakkiya to daga cikin abin da zai taimaka maka shine in ka zo sallaka ya zama ka daidaita a cikin sahu eh wannan hadisi al-Imam Bukhari ya kada shi alamin hadisi ya 723 Imam Muslim a lafin hadithi na 433. Wa fi riwayatin a wata riwayar ta daban ta Abu Huraira radiyallahu an riwayar Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hadithi na biyu kenan aqimu as-saffa fi as-salah aqimu as-saffa fi as-salah ku daidaita sahu ku tsayar da sahu a cikin sallah فإن إقامة الصف من حسن الصلاة domin jama'a tsayar da sahu yana daga cikin kyawun sallah kaji yana daga cikin abin da sa sallah ka kai kyau shine in ka zo masallaci ka daidaitu a cikin sahu yadda ya kamata jama'a fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a lafin hadisi ya ɗari hudu da talatin da biyar hakanan imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a lafin hadisi ya dubu takwas ɗari ɗaya da hamsin da bakwai hakanan al'imam bukhari shi ma ya fitar da wannan hadisi kamar yadda malamin ishara zuwa gare shi lafin hadisi ya ɗari bakwai da ashirin da biyu allah ta'ala ya samu dashi za ka jama'a ku ji in kana so sallaka ta yi kyau idan kana so sallaka ta tsayu to ya zama cewa ka daidaitu a cikin sahu alaikun salam na eh Allah shi ta Allah shi ta eh a sallah ta yi amma ba ku yi abin da ya kamata ba a matsayin ku na maza eh asali mace ba ta ji namiji sallah sai dai in abu ya faru a cikin rashin sani wannan kuma wani abu ne daban annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ya yafe al'umma ta abin da suka yi a cikin mene mantuwa ko kuskure ko ko mene abin da aka tilasta ta akai sai dai ku shiga wannan babin a cikin riba bifa yawwa amma mata ga ƴan uwansu sa iya limanci za ta iya wa ƴan uwansu mata limanci amma mace ba ta jin namiji ko a menene ehe an fahimta in dai jagoranci ne yau a ce ga wata makaranta to wance ce shugaba sai dai in babu namijin da zai jagoranci an gane wannan domin al'aslu shine jagorancin namiji ya fi ƙarfi da samun ba da abin da ya fi dacewa fiye da namiji Allah ta'ala ya samu dace wallahu a'lam babu taswiyatus sufufi babin da zai bayani game da daidaituwa a cikin sabo حديث نوته عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه دق عبد الله بن عمر ألا يقار بشدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظل ألا صلى الله عليه وسلم يجي أقيموا الصفوف جماعة كسير دسه وحاذوا بين المناكب سنن كمنا سكان كافرين an gane wannan ku daidaita su haka daura da juna ya zama sun ya zama ya zama kafada da kafada sun manne haka ya zamto babu radewa tsakanin wani da wani to ko wannan ba zai taɓa samuwa ba sai ya zama a wurin daidaita sahun mutum ba ya ba ya yi tsayuwa irin yadda ya ga dama ba ne wani in ya zo kawai sahu sai ga ya bace ko ba haka ba ne sai ya buɗe kawai abin shi haka saboda ka duk wani wanda ya zo in ya haɗa sahu da shi sai ga an sami wani ainihin wato wajejan mene jibi tsakanin shi da wanda yake tare da shi a'a ka'idar da yake sau za ka sanya ƙafafunka ne daidai da yanayin tsarin jikinka kaurin jikinka da girmanka da balansin ɗinka an gane wannan kai yawwa don akwai bambanci tsakanin mutum da mutum wani kuma ƙafarsa tana da fadi wani kuma ya siririya ce sannan wani mutum yana da ƙiba wani kuma ba shi da mene ba shi da ƙiba to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hazu bainal manakib ku daidaita tsakanin mene kafadun ku kidan kaga hatta kafada tana daga cikin abin da ake kira ta cikin mene a cikin daidaita sahu ina fata mun gane wannan don haka wannan yana da muhimmanci jama'a musamman abin da ya shafi sallah sai manzo Allah ya ce wasuddul khalala wasuddu alkhalal kuma ku rufe dukkanin wani gibi an gane wannan ku rufe dukkanin wani gibi da yake cikin tsaho kada a bar wani gibi ya zama tsakanin wani da wani ana iya ganin wani dan layi haka ko inda wata ƴar karamar dabba za ta iya shiga ta wuce ko inda karamin yaro zai iya shiga ya wuce an gane yawa a rufe duk wata duk wani gibi duk wani sarari da ke tsakanin mutum da mutum manzo Allah ya ce a rufe shi shine wasuddu a rufe dukkanin wani gibi walinu bi aidi ikhwanikum sannan ku ja hannayen ɗan uwanku a hankali an gane wannan walinu fi aidi ikhwanikum sannan ku ja hannayen ɗan uwanku a hankali kenan an haɗa sahu sai ka ga tsakaninka da ɗan uwanka akwai ne akwai gibi sai ka ɗan jawo hannun shi hankali ba ka fusgo shi ba sai ka ɗan jawo hannun shi cewa ya ɗan gyara ya ɗan ƙara matsowa kaɗan kuma ana samun lokaci daga an bar wani ɗan gibi a cikin sahu shi bai kai inda mutum ɗaya zai tsaya ba kuma wanda ke cikin sahun kila wani ya buɗe da yawa to a nan sai kaga wani ya shigo wannan wurin to abin da ya fi dacewa shine sai a marmatsa a marmatsa a ɗan daidaita yadda wancan zai iya samun wurin da zai shiga yadda sahun zai zama ya cika cif cif saboda kamar yadda manzon Allah ya faɗa ba a san a game ba a san a ga wani gibi kenan irin abin da muke a sallah jama'a kuskure ne mutum ya zo sallah sai a masallaci sai ya ɗauki wata katuwar da kansa kawai sai ya ajiye a gefensa haka kaga wani in ya haɗa sahu da shi sai ya dinga jin ita jakar ba ta tsakiyanka ko ba ta gefe inda za a ce an aje ta a wani wuri sai ga wannan jakar ta kawo matsala a cikin daidaita wannan sahu ko wani ya kawo wani littafin sa katoto ya aje ko tarin littafai ko wani kaya ya aje a gabansa wanda zai iya sanya hatta in zai sujada sai ya bubbuɗe kafafuwan shi ya takura wa mutane jama'a wannan kuskure ne ba daidai bane ne yau ya kamata mu ji tsoron Allah hatta takalmi wani sai ya sa takalmi shi kawai a gefen shi haka kaga wani yana kinkanin wannan takalmi ba laifi bane ka sa takalmin ka a ainihin ka ka shiga da takalmin ka masallaci dan ka'ida ma tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana shiga da takalmi masallaci in an yi inda za a aje takalmin ba matsala amma idan babu ya za a yi sai ka haɗa takalman wajen da waje sai ka haɗa su haka sai ka sanya su daidai tsakiyarka haka manzon Allah ya ce ka aje su daidai tsakiyarka da ba za ka takura wa kowa ba mun gane wannan sai ka sallaka a cikin nutsuwa dan kila yanzu mu ba a birane muke ba wani yakan sa takalmin dubu sittin wani takalmin dubu ɗari wani takalmin dubu ɗari biyar wani takalmin miliyan ɗaya a gwani ya yi haka da ƙwarai gwarfiya kuɗi iya shiga malam kamar tufafin jiki ne yanzu tufafin da ke jikin kowannen ma'anan ai da bambanci ko wani ya sa jallabiya wani ya sa rigar saraki wani ya sa jesi ko wani ya tsinka shadda kowa da abin da ya sa kuma kowanne da irin yanayin tsadan ne kuma haka takalman da kowa ke sa wani wadatar shi ta kai ya sa na kaza sai ya sa kuma kaka ce wannan albazaranci ne wallahi wannan albazaranci ne kasance da kamar yana da matsala shi tunda shi bai san waye mai kuɗi ba to sai ya ɗauka kawai albazaranci ce me yasa ta karbi miliyan ɗayan nan ba za a ɗauke shi a ji a sadaka shi a masallaci ba a'a shi ya riga ya wuce nan ya riga ya kai capacity shi ya kai ana maganin capacity koko Allah ya samu dace yawwa to wanzu Allah ya ce walinu fi aidi ikhwanikum ku sassauta a cikin hannayen ɗan uwanku ma'ana in za ka ja hannun mutum wajen ka jawo shi cikin sahu ka jawo shi a hankali an gane wannan manzo Allah ce wala tazu wala tazaru furjatin lishaytan kada ku bar wani gibi don shedan ashe duk sahun da aka hada aka bar wani dan gibi haka ana iya ganin shi inda wani abu zai iya wucewa na wane ne na shedan ne ila wani ce to ai ba ma ganin shi nan din to ai dama shi ba a ganin shi amma akwai ko babu domin kana jin wasu wasunsa ko kana jin irin zigawan da yake maka kana jin irin fusgar da yake maka duk waɗannan abubuwan kana jin su Uzu Allah ce kada ku bar wani gibi don shedan wa man wasala saffan duk wanda ya sadar da sahu wasalahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai sadar da shi zuwa ga samun rahmarsa zai sadar da shi zuwa ga samun alherin duniya da lahira haka malai masu fasara suka ce jama'a eh ka zo masallaci sai ka da sahu bai gama cika ba ga sahu ya cika tiryan tiryan amma akwai wani dan gibi da aka bari ba a gama cika shi ba kuma gashi wasu ma sun kafa wani sabon sahu to in ka zo ka tsaya a wannan ka je ka samu rahmar Allah sai kai maza ka zo ka cika wannan sahun ka dan yi ishara ka dan taba na gefen ka ya dan matsa ma dan a dan daidaita saboda in ka cika wannan wurin to wasalahu Allah Allah zai sadin da kai zuwa ga samun rahmarsa wa man qata'a saffan wanda kuma ya yanke sau da gangar ya hana fa wucika ko kuma ya ce shi ba wani wanda zai hada kafa da shi ba saraki ka ba saraki kake ba kowaye kai babu wani mai mulkin da kai sahabban manzon Allah daraja ko akwai shi Abubakar ake magana fa da Umaru da Uthman da Ali ga daga kusan yaki ana maganan manyan sahabban manzon Allah ne don haka kun ji manzon Allah ya faɗa ba maganan wani a cewa da saboda gwamna ne saboda protocol shi ba za a haɗa shi da kowa ba zai haɗa kafa da kowa ba to gwamna ta shafi da babu ma sarki ne shi ma tashi a tutar babu dan ko da zai sallar nan Allah ba zai karbe ta ba dan manzon Allah yake babu sallah ga wanda yayi sallah shi kadai a bayan sahu bai hada sahu da kowa ba da wannan kuskure ne da haka ku mutanen masarauta ta kowace masarauta a kasar nan tamu ku ji wannan sarki zai haɗa sahu amma in ana son wani abu ne to sai a jawo waɗanda zai haɗa sahun da su ko su haɗa su tare su sallah shugaban ƙasa kake kowaye kai ba wanda zai ce shi ba haɗa sahu da shi to ka san kuma masallatan gargajiya za ka tadda akwai wani tsoho malam mai taurin kan ya shi ba wanda ya sai haɗa sahu da shi ko ba a samu kuma in ma ka zo ka tsaya a wurin da ya saba yana tsayawa yana zuwa ture ka zai saboda kawai gargajiya ce ba maganan wai bin abin da manzon Allah ya raga ka yake ba a kawai mun taso mun saba so kawai wannan abin da muka saba dan dole mun mai da shi ya zama addini shikenan wannan kuskure ne jama'a ba daidai bane ba daidai bane ko kai waye in an riga ka zuwa an daidaitu a cikin sahu dole ka daidaita sahu da mutane ba wanda ya ce ka takura ka matsa mutane a cikin sahu wannan kuma ba kuskure ne amma dai a daidaitu yadda ya dace ba ana nufin wai kirmutsu a cikin sahun bane a mammatsa juna a takure ba wannan shine abin da ake nufi ba a'a ai mun san ma'anar da yake ko za mu nuna aikace insha Allah ta'ala idan lokaci yayi Allah ta'ala ya samu dace wa man qata'a saffan duk wanda ya yanke sahu a sallah kawai ce shi ba zai hada kafa da kowa ba kaga yayi ne ya yanke wannan sahu qata'ahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai yanke shi daga barin samun rahmatsa daga samun alkhairan duniya da lahira gaba daya jama'a mun gane wannan kaga akwai hadari jama'a mai girma kwarai da gaske akan mutanen da ba sa daidaita sahu da mutane kwarai da gaske don haka jama'a wallahi gatan da za a yi maka gatan da za a yi maka shine ne a daidaita sahu tare da kai jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi bayan wannan jama'a mu lura da kyau ga wannan hadisi na annabi Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم yayi bayani mai kama hankali a nan kuma bayanin nan bayani ne wanda yake mai girma kwarai da gaske domin yayin da aka raba sahu to zukatan mutane ma na rarrabuwa za mu zo mu ji a hisan gaba menene illar rashin haɗa sahu a cikin sallah shine Allah zai sassa tsakanin zukatanku da fuskokinku ya zama wani na jin haushin wani wani yana ganin wallon wani wani baya san alkhairi ga wani jama wannan shine abin da ainihin wato zai faru don haka duk lokacin da ka zo masallaci ka tadda sahu akwai dan ragowar inda bai cika ba kada ka ce ni nan ba zai ishe ni ba manzo Allah ya ce man wasala saffan wasalahu Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ainihin wato daidaita sahu Allah subhanahu wa ta'ala ya isar da sahu Allah ta'ala zai mai zai sadar da shi zuwa ga samun mene rahmatsa an gane wannan wanda kuma ya yake fa aha me zai mata Allah ta'ala zai yanke shi daga samun rahmatsa wannan hadisi Imam Ahmad da imamu abu dawuda suka fitar da ainihin wato wannan hadisi allah maɗaukacin sarki ya dace da mu daga jama'a kun ji imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a lambun hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da ashirin da hudu imam abu dawuda a lambun hadisi na ɗari shida da sittin da shida imam albani ya ce isnadin wannan hadisi sahihi ne daga hadisi ya tabbata daga bakin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama حديث الرابع عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال لقى أنس بن مالك ألا يقار مش الدايش أقيمت الصلاة أن سيرد صلى أن قال ما معناتها معنى أن جيدي تسهو فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه سيمن الله صلى الله عليه وسلم يفسكنتم دفسكتا فقال سيمن الله يشي أقيموا صفوفكم كطير دسهمكم وتراصوا كما كديديتو كديديتو أسوان نزهم أميكي سمبل باب وتقنا جماعة من قانا وانا يوا كديديتو كطير yadda ya kamata ba maganan wannan ya gaba wannan ya baya ko wannan ya turo kirjinsa ko wannan ya turo bayansa ba a san a ga sahu haka a miƙe tambal a daidaitu a cikinsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa inni arakum min wara'i zahri zalla ce domin ni ina ganin ku a bayan bayana kun ji wata mu'jiza ta manzon Allah an gane wannan jama'a manzon Allah ne kauce da wannan domin kai in ba madubi aka sa maka a gaban ka ba to kuma da wanne za ka ji ko shi manzo Allah shine komanda mai koyar da kowa addini don haka bayan kun hana sauri yana sallah sai Allah subhanahu wataala kuma sai ya nuna mishi sahunku a gabansa yana kallon irin yadda kuke daidaituwa yana ganin wane ya daidaitu wane bai daidaitu ba to tun kafin ya fara sallah ashe yana daga cikin fiqhul liman yayin da za a tada sallah ba kawai liman yana zuwa kawai in za ta sallah kawai sai juya kawai kalla alƙibla ba ana dai zo kawai shi Allahu akbar an gane wannan manzo Allah ba haka yake yi ba eh kun je da manzo Allah yake yi me yake cewa aqimu sufufakum aqimu sufufakum ku tsayar da sahunku wa tarasu kuma ku daidaitu ku haɗe da juna fa inni arakum min wara'i dhahri domin ni ina ganin ku a bayan bayana yanzu Allah sai ya ce shi wa kana ahaduna yanziqu mankibahu bi mankibi sahibi ana tace mun kasance ɗayanmu yana manna kafaɗansa da kafaɗan ɗan uwansa jama'a kun yi da sabon manzo Allah suke yi ta wannan kuna da wahala a masallacin mu ko Allah malam wani rabon da ya haɗa kafaɗansa da tawari a sau ai ya manta abin da ya sa shi yana walkata kafansa haka ne a cikin sahu yadda kuka kafa na hannuna na haka ne yawanci haka muke domin an ɗauka cewa ‘yan yatsu ake haɗawa yayin da ake haɗa sahu to kuskure ne wannan za mu zo da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayani me ake haɗawa idan an tashi haɗa sahu jama'a mun gane wannan eh za mu zo mu ji an gane wannan yace wa kana ahaduna yanziqu mankibahu bi mankibi sahibihi mun kasance ɗayan mu yana manna kafaɗansa da kafaɗan ɗan uwansa wa qadamahu bi qadamihi diddigensa da diddigen ɗan uwansa yawa kun ji karatun yanzu jama'a ina ke haɗawa kenan yatsu ake haɗawa ko diddige ake haɗawa la shakka idan an haɗa diddige da diddige a lokacin ne za ka sahu ya daidaitu amma in dai an haɗa 'yan yatsu to sai kaga an bar me an bar gibi an bar gibi wani lokaci ma wani gibin malam wani zai iya zuwa ya wuce a guje da shi tsakani kuma an haɗa sahun sai ga an haɗa yan yatsu ka ce mutane a daidaitu ko sai goni ya ɓata rai ya yi fuska na zaro ido to kaga wannan kila kila jikin nasa ne ba daɗi ko eh amma in dai ka zo sallah ne kuma don Allah za ka yi ka ji abin da annabi Muhammad ya faɗa aqimus sufufa wa tarasu ku tsayar da sahu daidai a daidaitu kuma a manne da juna yace ɗayan mu ya kasance yana manna kafaɗansa da tawa ɗan uwansa kuma yana haɗa diddigensa da nawa ɗan uwansa to yanzu misali idan an waye gari ɗan yatsa aka haɗa za a samu wannan za a samu ku sadu ku tashi eh bismillah a tashi mu gwada yadda ake a gani kila wani zai so ya gani a aikace yawwa ku dan matso daga nan gaba yawwa a ku biyo ku kalli shi ne kamarar ne ai so ake yi a daidaito yawwa siraji mike kai ma mike yawwa ku dan matsa gaba kaɗan saboda wancan yaran yawa to kun gani to ku haɗa sau mu gani to kun ga ku duba yadda aka haɗa nan diddige diddige aka haɗa kun gani yanzu akwai inda aka bar wani gibiya nan akwai shi sani ku duba da suka haɗa kafaɗin ta haɗu ko bata haɗu ba na'am kafaɗin wannan ya sa hannunka ka ji a nan to ka gani akwai haɗuwa ko kaga akwai haduwa da juna to yanzu ku haɗa yan yatsu yawa yan yatsu za ku haɗa yanzu ya akwai gibi ko babu to shi yasa a cikin sahu ko da mutum ɗaya ne ya haɗa yatsa da ɗan yatsa to za ka tada sahun bai cika ba yadda ya kamata ko kun lura eh jama'a idan aka haɗa ya zama yan yatsu ai ba ku haɗa yadda ake gargajiya ba yawwa yawwa hmm. to kun gani yawwa ka gani ku duba ɗan yatsun aka haɗa amma ka duba yadda aka bawa gefen abu to shi da aka bawa wannan wurin haka zai dinga zagayawa ya shiga ta nan ya shiga ta can ya bullo can ya kalli wannan shi yasa galibi ta humu idan na farko ya ɗauko hamma wallahi ta jiri shedan haka yake zuwa dan manzo Allah ya faɗa yace atishawa daga Allah take hamma daga shaidan take da kaga hamma ha to wannan daga shaidan ce shi sa manzo Allah ce in ɗayan ku zai yi hamma kada ya dinga cewa ha ya buɗe baki haka ya ce domin shaɗan yana masa dariya kaga ashe shaɗan sai ya sa kuma ya ƙiƙile maka dariya to a haka yadda muka yi jama'a kun ga kafafunsa a haka yayi wannan gargajiya ne kun ga ai bai haɗu ba sahun yadda ya kamata ku ƙara haɗewa su ce ku gani diddige diddige yawwa to farko abin da zaka lura diddigen kafanka ya haɗu da dan uwanka in bai haɗu ba to san ku bai gama haɗuwa ba amma kun san kamar yadda na faɗa jama'a wallahi girman kai ne ka ki haɗa diddige da diddigen dan uwanka yana daga cikin girman kai da mene girman kai jama'a manzo Allah ya fassara aiku ki kun san menene girman kai yace shine baqarul haqqi wa ghabtun nas kin karɓar gaskiya da kuma raina mutane wai kai ai kai ne wani don haka wani bai sai gaya ma gaskiya ba in ba haka manzon Allah ya ce ga yadda za a haraka hunna ga yadda sahabban manzon Allah suke yi me zai sa ba za mu koyi da su ba jama'a mun gane wannan da haka in ka ji an ce a hada sau sai ka ki daidaitawa to ka sani kai mai girman kai ne shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ne la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibri ba zai shiga aljanna ba duk wanda ya zama yana da gwargwadon kwayar komayya ta girman kai a zuciyarsa sai an kai kauta jahannama ka dan ya zama kaso na dan wani lokaci an dan daidaita maka zama tukuna ko da zaka shiga aljanna ka shiga akaro na biyu Allah ka tsare ni to jama'a kun ga wannan haka ake so jama'a sahu ya tsaya to kuma a yi ya tsaya inda jama'a za a tafi ruku'i tare za a dago a haka kuma aka za a tafi sujada in an tafi sujada jama'a ba fa a rabewa a cikin sahu har sai an idar da sallah amma ka duba idan an hada ɗan yatsu da yawa za ka tana miki faruwa da zarar an je sujada sai ga an rabe wani ya rabe daban wancan ma ya rabe daban a'a ba haka bane shi yasa da mana kisa a gwada a gani ku yi rukuni tare ku yi rukuni tare yawwa kun ga an yi rukuni tare ko to a tafi sujada a ɗago aha to ku tafi sujada gaba ɗaya to kaga zai zama ko da a sujada ne zai zama gwiwoyin suna haɗe da mene haɗe da juna ba a san yayin da aka sujada wane ya ware shi kadai wane ya ware shi kadai sai idan an ɗago ne kuwa ware mu gani yawwa a a sujadan wai kai ko ya uwa ya zama kowa burin shi daban to kaga wannan ai an raba sau'a a'a so ake yi tun daga farkon sallar har zuwa ƙarshen ta ya zama ana haɗe ana mani da juna ku tashi jama'a mun gane wannan mun gane wannan Allah ya bai kun gyara mu ci gaba da karatu wa alaikum salam na'am mm. ya ambata da bakinsa ya yi daidai amma idan zai iya ya je ma ya ce wani gyara ya kama kafan shi gyara daidai ne an samu wanda ke sai sahabbai hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya tsaya akan sahu na farko ya tabbatar ya daidaitu sai sai na Umar ya sa sai na Umar zamanin sai ya sa wani ce kai duka duba sahu na bayan ka gani a tabbatar kowa kamar a ce akwai sarkin sahu an gani sai ya biya tabbatar kowane sahu ya daidaitu sai ne mai kamar da sallah to shi ne za ga ba ka samun sabani amma a masallaci guda ta fitar da zuciyarku a rabe ki an zo mitin an zauna wane ya ce shi ga shawararsa wane ya ce shi ga shawarar shi kuma kowa ya tsaya akan tashi ce shi ba zai fita wani ba ko ba a samu a abin da ya ja muku wannan rashin haɗa sauni a cikin sallah yana daga ciki ko kaba sallacin arabe yake wane yana wane wane shi yana nufin Kano wane yana Jos kaga hannun riga ake hatta a cikin ra'ayi ko harkan gudanarwa ko rashin biyayya ga jagoranci duk yana sabbaba irin wannan tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam tsawatar waye ya tsawatar Allah ta'ala ya tsare mana imani wannan hadisi al-Imam Bukhari ya fitar da shi a lafin hadisi 700 دا شاترة حديث نبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دق أنس بن مالك Anas dan Malik Allah ya ƙara mishi da ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce russu sufufakum ku daidaita sahunku ku mannu da juna wa qaribu bainaha ku kusanto tsakankanin sahunku ya zama kun manne da juna wa hazu bil a'naqi wuyanku ya zama sun daidaitu da juna kaji hatta wuyayenku nan wuya ana san idan ka faɗa ta haɗu ai in ka kalli wuyan mutane za ka sun yi ne sun zama a layi ɗaya amma idan ya zama a sahu misali yadda wasu ustazai suke yi wani wai saboda tsabar iya da sau in yi haka sai ga wani haka ko ba a yi to ba a san wannan matsuwar da za ta sa a yi hakan nan ko kuma wani kaga ya haka ko ba a yi to hatta wuyan nan jama'a ba a san ya zama cewa ka ka makalita da yawa dama ka'idar sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yayi kabbarar sallah suka ce ta ta a masa manzo Allah sai idan sun kuyar da kai sha kadan bai bari ka sha tsaye ki kam ina kallon sai ina kirga su ko ina kallon wutan masallaci ina ko Allah sai kyauce kula min ilama ya mutu ne ka uba ko dole ce duci ne ana yin su a sallah a idan mu idan mu Allah ya kabbara Allahu akbar sai ya danyi haka idan sun kuyar da kai shi shine al-khushu' kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama idonka yana kallon inda zaka fiye kushinka an gani amma da misalan da suke gaskiya ba daidai bane wani sai kaga bayan yayi haka to kuma sai kaga sai kaga sai ga wani kamar ya kamar shi ya ma kobare ne kuzo kullum haka yake shi to kaga wannan ai ya ya ba da dogo wannan ya ba da sau jama'a eh ba daidai bane wani ko sai ga ya tsaya kan kafa zai faɗi ko ba a yi shi ma aka yi an gane wannan sannan kamar yadda muke ishara jama'a ba a so a sahu ya zama tsarin kawai mutum ya zo kuma ya rubuɗe da yawa haka an gane wannan dan wani zai ɗauka shi ne cika sahu sai wani ya zo ya rubuɗe ko da ka miƙa da kafanka sun kalli alƙibla amma an ka duba za ka ga cewa akwai matsala dan yadda kai hakan nan osun kafa kaga matsala ce sannan in ka haɗa kafa da wani kafa ka zai zanto tana daga gefe haka dole sai an samu wannan gibin da ake magana jama'a mun gane wannan to ku ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa hazu bil a'naq kuma ku daidaita wuyayenku da wuyayen kuma wuyanku ya zamto daidai ma'ana da za a yi haka sai zama kamar an sa rula wuyanku da sago da kafaɗa ku da wuyan ko ina ya daidaita da juna in ji manzon Allah fa wallazi nafsi biyadihi manzon Allah ce na rantse da wanda raina ke hannunsa إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف نجني للي إنا قني شيطان yana shiga tsakankanin giɓi da wannan a amini ne da wannan ku bani wata hausan mana bane giɓi yawa da wannan tazaran ko wannan kafar yawa duk ila wani mai ji na bai fahimci abin da kake mai gidi ba ko yawwa wannan kafar da kuka barta a buɗe manzo Allah ce ina ganin shedan yana shiga tsakankanin ku ka anna hal hadafu kamar wata ƴar bakar akuya al hadafu ita ce karamar bakar akuya an gani irin ƴan ƙarama ƴan ƙanana kamar farkon haihuwar nan irin zaka suna gudu suna ɗan tsallan nan yace to ina ganin shedan kamar wannan yar akuyar duk wanda ya bar sahu ba a daidaitu a cikin sahun ba to sai ya dinga zuwa yana shiga tsakankani yana yawo ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita ta nan in ji manzon Allah Imam Abu Dawuda shi ya fitar da wannan hadisi an gane wannan jama'a to jama'a wannan hadisi jama'a haka dai a wannan sa'i da Imam Nasa'i wannan hadisin jama'a kai tsaye yana nuna mana ne na me yake kantar da mu ma'ana in ba mu daidai da sahun nan ba za mu bai wa shaidan dama ya dinga kai komo a tsakankanin mu kai ku kasan in shaidan ya shiga tsakaninka da wani ai kaga ba zaman lafiya ko ba kwanciyar hankali Allah ka tsare mana imani to jama'a kun ji dan haka kaga ashe ana bukatan wannan kuma yadda manzon Allah ke faɗa jama'a in so samu ne in kai liman ne kullum kada ka ce akwai wata rana kullum ka bayan sallah ka ji ruwayoyi ma daban-daban ne idan an zo an daidaito a sahu sai ka ce sawu sufufaku kamar yadda manzo Allah ke faɗa tarasu fa inna taswiyat as-saff min tamam as-salah ko fa inna taswiyat as-sufuf min iqamat as-salah ko ka ce rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq duk waɗannan manzo Allah yana faɗa idan an haɗa mene an haɗa tsawo an gane wannan to manzo Allah ce na rantse da wanda raina ke hannunsa lallai ni ina ganin shedan yana shiga tsakankanin wannan gibi da wannan kafa da ake bari a tsakankanin sahu ka anna hal hadafu kamar wata yar bakar akuya yana kai kuma tsakankanin mutane Allah ka tsare mana imanin mu daga jama'a kun gani ashe idan ba a daidaita ta wannan ba akwai matsala ko babu akwai matsala wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi alamin hadisi ɗari shida da sittin da bakwai imam nasa'i alamin hadisi na ɗari takwas da sha biyar an gane wannan ko allah ta'ala ya samu dace malam ya ce hadisi na shida عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga Anas Allah ya ƙara mishi yadda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace atimmu saffa almuqaddama ku cika sahun farko thumma alladhi yalihi in ya cika sannan sai a kama sahu na biyu fama kana min naqsin in ma za a samu wata tawaya falyakun fi saffi almuakhkhari to ya zama a sahun can baya ne kun gane kuwa eh in kuna da yawa to dole a cika sahun farko sai wanda ke bin shi sai wanda ke bin shi sai wanda ke bin shi in ma ana in ma akwai wata matsalar da za a iya samu a sahu to ya zama sahun karshe shine wanda aka yarda ya samu matsala a cikinsa shi ma ba an yarda bane saboda galibi sahun karshe baya cika yi ko yana cika bai cika saboda dama na masabukai ne raka kaza ta tsere mu wani raka kaza ta tsere mu wani saboda haka za a zo amma saboda rashin ainihin wato sanin yadda ake yi din suka tada masallatan mu ga wannan sun bai cika ba wasu sun hada wani wani ya wani fa ya zo ne kawai saboda samu wannan raka'ar sai ya rukuyi a baya wani ma yau sai ya ji wanda shi kuma ga wawo cin wuri a gefe ka'ida jama'a idan ka zo masallaci ka je da gudu misali ka zo nan sun ya cika dama ya cika ɗayan gefen hagu bai gama cika ba sai ka shigo masallaci to ba dama ka kafa wani sahun don ka samu wani raka'a abin da ake so ka ci gaba da yin tafiya har sai ka je kan wannan sahun inda ya cike nan za ka kabbara ko da limin ya dago daga rukuni ba damuwa in dai ka bi shi din a hakan za ka samu cikakken ladan sallah ko da kuwar kan karshe ce da a ce kayi ruku'in ko kayi ka samu raka'ar amma ba a inda sallar ka za ta karɓu ba misali ka samu raka'a daya raka'a karshe shi liman ya sallame manzon Allah ya ce babu sallah ga wanda ya salla ina a bayan sau sai ka kawo ragowar raka'a uku misali sallan azhar shi amma raka'a farko ta lalace ya sauran uku sun yi sallah ta shiga mu duba akwai hadisin Abu Bakrata al-Thaqafi Allah ya kara mishi yadda wanda yana cikin Sahihul Bukhari a kitabul adhan ko kitabus salat annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana ana sallah sai wani sahabi ya shigo da sauri yana shigowa kawai sai ya kabarta sallah a bayan sahu kafin ya iso zuwa ga cikin sahu bayan an dago daga ruku'i sai ya iso zuwa cikin sahu bayan an yi da sallah sai manzon Allah ya ce wane ne wannan wanda ya kabbara a bayan sahu sai daga baya shi wuce sahu ya ce ni ne ya rasulallah sai manzon Allah ya ce mishi zadaka Allahu hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara ma kwaɗayi na samun wannan raka amma kada ka sake kada wala ta'ud kada ka sake ibn hajar al-asqalani yace malaman ne sun fassara hadisin nan da yawa a wata riwayar wala tu wala tu'ad kada ka kirga wannan raka'ar daga cikin raka'ar da ka samu ka zo ta sabuwa ko haka ne wala ta'ud ko wala tu'ad kada ka kirga wannan raka'ar a matsayin wacce ka samu amma dauki wala ta'ud kada ka saki ma'ana yau ka ta amma daga kanka kada kowa ya ne kada kowa ya sake yin haka ko wala tu'ad kada ka kirga wannan raka'an a cikin raka'an da ka samu mun gane wannan ke da kaga akwai wa'idi ko akwai razanarwa ga wanda ya zama wannan shi ya ɗabi'arsa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya shigo masallaci da gudu sai mun gane shi a idza uqimatis salat فلا تأتوها وأنتم تسعون idan an tsayar da sallah kada ku zo masallaci kuna gaggawa daga gidan kana sauri bazar bazar bazar bazar bazar dan zaka zo kai kabbara din kana sai zama ba mene ba nutsuwa babu nutsuwa zuci tare da kai tunda mun karanta afmayin fi salah abin da ke nufi ko amma babu khushu'i tare da kai ba nutsuwa zuci kaga akwai matsala sai mu zace fa ma adraktum fa sallu duk raka'at da kuka riki ne ma akan ta ku sallata tare da shi wa ma fatakum fa atimmu wanda ya tsere mu sai ku cika kaga shine abin da yafi zama daidai mu zama muna da wannan fikihun jama'a shi yasa matsayin ka da kai na liman kana bukatar fikihu shi yasa kullum muke magana jama'a in kai liman ne kana jin mutane sallah kar ya zama kullum kawai kai ra'ayin kanka kake yi ka san in mutum Allah ya jarabce shi san limanci na masifa da bala'i to wannan ya gama yawo kuma galibin zaka tada masifar taurin gaske da shi kuma wallahi ba su san karatu kawai tsabar san limancin ne kawai akwai matsala annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan jira ya dan dakata wa mutane in ya ji motsin mutane ya ruku'i ya ji ana shigowa to sai ya ci gaba da sai ya ci gaba da mene tasbihi a rukun ya tsaya da ɗan lokaci har sai ya ji motsi ya tsaya saboda kada ya yi wani sallarsa sai sai ya dago daga rukun an gane wannan yana daga cikin fiqhul liman ya san wannan karatun amma wani wani shi gaggawa ma yake so kawai ya samu sai ya maza ya dago kaga wannan ya zama jahilci kenan ya zama jahilci ya zama son zuciya jima mun gane wannan kada ka yi sauri a sallah wai saboda wani ma ya rasa to in ya rasa kai ne ribarka Allah ya mun gani in ya rasa kai wace riba kace ka nuna mana ita mun gano wannan jama'a saboda me al'aslu shine ba ka iya mallakar zukatan mutane fa qulubul ibadi fi yadillahi subhanahu wa ta'ala yasrifu wa hayy sha saboda ka sai da kai da masallaci da ruwanka da shi kai dai sallar ka daidai yadda aka umarce ka ka cika ta cika wannan gaggawan zai haifar da rashin nutsuwa mun ji rashin nutsuwa kuma yana sa sallah ta yi ta lalace Allah ka tsare mana imanin daga jama'a dole mu gyara wannan kuma ƴan samarin mu dake yawan sallimanci ina gaya muku wannan ku dinga neman ilimin karatu ku dinga neman ilimi kana son yin ilimanci ka dinga neman ilimi wannan zai sa ka gyara aikinka ka kubuta a gaban Allah subhanahu wata'ala amma a jiran kiyama misali yanzu a ce masallacin nan gaba daya kowa yana bi na sallah guda uku ko guda goma goma da Allah ba matsala to da wata sallar zamu cika tawa yanzu kai a sallar ka a ranar kiyama a ce an cire an cire salloli guda 30 an raba wa mutane ai ka samu matsala dan manzon Allah ya ce ita za a fara duba cikin ayyuka in ta cika to duk wani abu da ka sani ma zai cika amma wallahi idan sallaka ta sami gibi to ka samu matsala Allah ka samu gyara Allah ka samu gyara jama'a kun ji to da haka kun ji abin da manzon Allah ya faɗa a cika sahun farko sannan sai wanda ke bi masa yace fa ma kana min naqsin in ma za a samu wani tawaya na rashin cika falyakun fi saffil mu'akhkhari to ya zama a can sahun baya sahun ƙarshe shi za a samu wannan tawaya amma ba a cikin sauran sahun da mutane suka cika ba rawahu ahmad wa abu dawud a wannan hadisin jama'a manzo Allah ba cewa yake a samu gibi ba ka gani amma dai in ma za a samu din to kada a samu a sahun farko kada a samu a na biyu kada a samu a na uku in masallaci kuna kaiwa sahu goma ya zama a na ƙarshe ne za a iya samun wannan amma kowane sauka da a bar gefe a gefe da gefe a'a a cika su ya zama sun cika sun daidaito shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarni a kai babu fadli taswiyat sufufi babin da zai bayani game da falalar daidaita sahu eh daidai ta jama'a yana da falala a shakin lada ne shi ma ko yana daga cikin abin da zai sa sallah ka samu cika ladan ka ya cika in ka da biju Allah ka samu iya an Jabir bin Samura radiyallahu anhu daga Jabir dan Samura Allah ya kara mishi yadda qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها شن بقى دنك هذا فهو إرن يد ملائكو سكي جيرنتوا أقبان ألا ملوك في سكيبة قال يشي من رواية قلنا سيدك شيء وكيف تصف الملائكة عند ربها يا منظم الله يا يا ملائكو سكي سهو a gaban Ubangijinsu, ƙala manzon Allah ya ce, Yatimuna sufufal awwala suna cika sahun farko ne ya cika wa ya tarasu da hisab kuma suna daidaituwa su manne da juna a cikin sahu. Ku ji jama'a, in kana so ka irin wannan to shi ne wanda manzon Allah ya nuna maka. Ku daidaitu ka annahum bunyanun marsus ko kamar gini ne wanda ce haɗe da juna sashi na ƙarfafa mene sashi rawahu muslim wannan hadisin imamu muslim ya fitar da shi a lambar hadisi na ɗari hudu da talatin عن النعمان بن بشير رضي الله عنه دقى النعمان بن بشير ألا يقرأ بالشدة قال يجب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم من الله صلى الله عليه وسلم هنا شوى إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون صفوفا للي ألا مدوك تنسركي دملائكنسا سنايم الدعاء تألهيري تسام دور البركة لأزكي على الذين يصلون صفوفا akan waɗanda suke sadar da sahu wa man sadda furjatan duk wanda ya je ya cike wani gurbi ya cike wani gurbi da aka bari a cikin sahu rafa'ahu Allah biha darajatan Allah zai ƙara ɗaukaka shi da daraja guda kaji dama sallan shi tana daraja nawa ashirin da bakwai ko ashirin da nawa daraja ashirin da biyar to wanda ya ga wani wurin da bai cika ba wani gurbi an gani wata matsala a sahu wata kafa da bata cika ba sai ya je sai ya toshe ta ya zama shi ya cika wannan wurin rafa'a Allahu biha darajatan Allah zai ɗaukaka darajarsa saboda wanda ya cika ga wanda ya yi dama wannan ai ya mutum ma ya zama yana kullum yanzu zai zai duba ya gari ko da ake daga jin man wasala saffan wasalahu Allah eh ga kuma wannan an ce wa man sadda furjatan duk wanda ya toshe wata kafa a cikin sahu rafa'ahu Allah biha darajatan Allah madaukakin sarki zai daukaka darajarsa saboda wannan aiki da yi kaga ashe akwai fadala mutum yana samun daraja mai girman gaske a wurin ainihin wato a Allah subhanahu wa ta'ala saboda wannan rawahu Ahmad wa Ibn Majah Imam Ahmad da Ibn Majah suka fitar da wannan hadisi yanzu jama'a mun ji fa'ilan ku a shaɗa sahun ba kawai za ka yi ta bane a ɓagas a mahu a'a in ka yi Allah zai baka ladan wannan aikin da kai aikin alkhairi ne Allah ka samu kiyaye babu ismi man lam yatimma sufufa to babun da zai bayani akan zunubin wanda bai cika sahu ba eh ashe wanda bai cika sahu ba jama'a yana da me an iya da zunubi ko to za mu ji menene laifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani jama'a za ku zo ku ji الحديث التاسع حديث نترى عن انس رضي الله عنه لقى انس بن مالك الا يكار بالشده انه قدم المدينه يا تهوز اجر المدينه فقيل له سيئك شيء الشيء ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجد من يسفي جماعة ما أنكرت منا ɗan zaman da kai to wani ainihin shi kuma anas ya zo garin madina a to ya zo yin me dama ɗan ina ne ban ji ba ɗan madina ne to amma bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin malaman da aka tura su zuwa Kufa kasan Iraq saboda ka a can Anas ya je ci gaba da rayuwa a can ya rayu ya haifi ƴaƴa ya haifi da matansa da komai a can Kufa yake zaune ta kasan Iraq da ka ga yanzu ya zo garin Madina ya zama me bako saboda kila an haifi wasu ƴaƴan ma har sun girma sun zama mutane duk sun su ba zai zama ƴan mutanen da ya sani kawai ƴan ɗaiɗaiku ne cikin sahabbai da wasu tabi'ai waɗanda ya san su bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana sai da shekara ɗari a duniya manzo Allah ya mishi addu'a yace Allah kai masa albarka a cikin dukiyarsa da ƴaƴansa ka bashi tsawon rai haka Anas manzon Allah ya rasa Anas ɗin shekara goma sha bai kai ga ma ya fara zuwa wajen yaƙi ba shi ƙaramin yaro shi yasa malamai suke cewa ƙananan yara ku dinga zaunar da su a inda ake karatu wallahi so da yawa suna kiyaye abin da babba baya iya kiyayewa suna iya fahimtar abin da babba baya iya fahimta ko ba haka bane dan su ba su da matsala ba maganar cefa ne ko ba maganar cewa kalanzir ya ƙara tsada ko fetur ya yi tsada a'a kai kai da kake da wannan rigima a kanka amma shi ba shi da wannan saboda ka da an faɗi magana sai ya haddace ta sai ya kiyaye ta shi yasa kuke ganin yaran mu in an zo sallah sai ga a cikin nutsuwa suke yin sallah saboda me ana koyar da su ku yi kaza ku yi kaza haka ne duk lokacin da bako kuma ya zo sai ka gane shi wannan ai bako ne masha Allah bako ne eh Allah ya dika shi ko idan yayi kuskure sai a gyara shi haka ake jama'a hatta kananan yara jama'a makarantun islamiyyu haka ya kamata a dinga musu a ce kun ga yadda ake jiri sahu a sata a cikin sahu a sa kowa kafan shi ta miƙe a haɗa digadigai a koya wa yara wannan tun suna yara sai ga mutum ya taso jama'a don al'amarin addini komai sai ka koya kamar yadda mu komai sai da manzon Allah koya mana yahudawa suke cewa kai wannan annabin naku ya cika koyar da mutane wai har har kewayawa bayan gida ma sai da koyar da ku ka gani wannan wani irin annabi ne haka hatta bayan gida malam in ka je kai yadda addini yake kai sai ka samu lada ibada kai kaga dai ka je ka fitar da dattin ne ko kwarai kwarai in za ka shiga yi addu'a bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth ka shiga da kafan hagu an gane wannan in ka tsuguna ka rinjayi ke bangaren ina bangaren dama sannan kafin ka sa ruwa kafin ka sa hannunka a cikin datti da za ka wanke ko na fitsari ko na bayan gida sai ka zuba ruwa a hannunka tukuna ka fara ɗaure a hannunka kila ka taɓa wani abin da yake mai haɗari ko a wasu ƙwayoyin cuta hannu nan da kake gani yana da wasu ƙofofi da ka dafala a cikin najasa sai shiga cikin hannunka ga likita nan ko in na kuskure sai ta da ni haka ne sai ƙwayoyin cutar su shiga cikin hannunka kana zuba ruwa ka wanke hannun sai ƙofofin su toshe shine ko da ka wanke din babu wanda tun zai ƙara shiga cikin hannunka to bayan wannan sanan sai ka fara sa hannu ka fara wanke wannan dattin annabi sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan ababe jama'a sai da koyar da mu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil akhirati wal ula na a a ka'ida a ka'ida ana fara wanke fitsari ne kafin tutu an gane wannan eh saboda shi tutu ya fi girman ƙwayoyin cuta in ka ɗebo a can sai ka zo ka dambara a nan a'a an fi son a fara wankin a wannan gaban sannan a wanke baya mun fahimta Allah ta'ala ya samu dace wallahu a'lam to jama'a kun ji to shine da Anas ya zo garin Madina yanzu kaga ya zo bako ya yan kwanakin da zai a garin Madina ya zo sare zumunci da gaida yan uwa sai suka ce da shi ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم me ka gani abin da kake kyama tare da mu me ka gani a cikin wasu kurakurai waɗanda muke yi wanda a zamanin da ka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san wannan abin ba dai ake yi shi ba kuma kun je da ake magana da manya qala yace ma ankartu shay'an yace ban musanta muku komai ba illa annakum la tuqimuna sufufa sai dai kawai naga kuna sallah ba kwa cika sahu kaji ashe cika sahu abu ne wanda ya kamata ma ya mutum cin akai idan yana aikata mummuna aiki ne jama'a zunubi ne yace illa annakum la tuqimuna suhuf ba kwa daidaita sahu ba kwa tsayar da sahu yadda ya kamata to kaga ashe akwai zunubi tunda umarnin manzon Allah ya haka ne shi ko Allah ne yace wa ma ataakum ar-rasulu fakhuduhu duk abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku yi ne ku karbe shi wa ma nahakum anhu fa fantahu in yace in ya hana ku cewa ku halu kakkui kaza to shi ma wannan abin addini ne barin shi addini ne ita ce malamai ke cewa sunnatu tark sunnatu at-tarki ma'ana sunnar bari ita ma lada za ka samu ka ki saba ma iyaye ne saboda manzo Allah ya hana to sai a rubuta maka ladan kin saba ma iyaye ka yi biyayya ga iyaye saboda Allah ya ce ka yi sai a rubuta maka ladan me biyayya ga iyaye yanzu kana cin tudu nawa tudu biyu Allah ya dace da mu rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi alamin hadisi 724 الحديث العاشر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال لقى النعمان بن بشير ألا يكار من الدايش سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادم ظن الله صلى الله عليه وسلم هنا شوى لتسولون صفوفكم lallai ku dinga daidaita sahunku jama'a ku ji lallai ku dinga daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah tabbas sai ya sassa tsakanin fuskokin ku jama'a ku ji eh ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma lallai tabbas wallahi sai Allah ya tassa tsakanin fuskokinku bari mu karanta hadisi na ƙarshe sannan sai mu ainihin wato abin nan sai mu tarihi akai gaba daya wannan Nu'man bin Bashir bin jama'a waye shi yana cikin sigaru sahaba shi ma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu karamin yaro ne kamar ka ce karamin yaro irin su abdallan nan irin su kananan yaran nan ga su 'yan matasa ba su fi 'yan shekara ɗan sha ɗaya sha biyu sha uku ba amma kaga sun ji daga bakin wa cewa ya sami su rasulallahi a shi yaran na kiyaye karatu saboda kakkaba yaran a gida in za ka wajen karatu ɗauko su taho da su wajen karatu wannan shine abin da muka rasa jama'a da yawa ya sa muke samun barna kai wai kai ka da mutumin kirki ne kai ka zo wajen karatu amma ban da ɗanka na ce sannu kuma kana so bayan rasuwa ya ce bane maka addu'a Allah ya karba ku to ai duk addu'an ka cewa ya Allah ka inganta min rayuwar ɗana Allah ka shirya min shi da me yake samun shirya ne da karatu da alqur'ani da me da sunna wannan dalilin yasa ake kai yara makarantar da ke haɗawa tsakanin boko da mene addini ba dan komai saboda ɗanka zai samu biyu a karantar da shi tarbiyyar addini da zai bauta wa Allah kuma a koyar da shi me a koyar da shi addini ma to addinin rayuwa dama dama shi rayuwa dama ba matsala in kana so ɗanka ya zamto ƙwararre ne wajen sai da kayan miya ya samu digiri sai ka tura shi wajen aji wallahi ma da sai ya samu digiri zai ga ya ake kawo kaza yanzu an kawo tumatir iri kaza kwana nawa yake yi kafin ya fara samun matsala an an kawo lakas kwanan ke iya yi a sayar da shi kamar in zaka siya baka sai lalace guda kamar yawan ya ya kamata ka iya siya saboda kada ya lalace saboda kada ya lalace ya kamata a yi mishi duk wannan shine kafin ake zuwa ake koya a jami'o'i tunda akwai professor da ke da kayan miya ko a jami'ar Katsina ce albashin da ake biya bai isa shi ko da kwatan wata ne albashin ta professor saboda haka yana zuwa kasuwannin ƙauye yana sai da kayan miya kuma kayan miyan yana bashi fiye da abin da ke samu albashin profesa amma da kasuwa wamma an tara kama kasuwa eh kasuwa gidan albarka ce malam eh dan aka tashi a nemi sana'a malam a iya yaran suna ta zuwa boko yaro sai je boko ya gama karanta ma mai koyo wala ma duk wurin ci ya gauce kai shi kawai ba dabaru asalin abin da ya je koyon bai iya shi ba ga an yi asarar kudin tara Allah ya kiyaye kuma aka in yara su je makaranta a san irin abin da za su je su koyo yaro ya koyi professional course ya fi yaje ya ta ya ta wani tsalle a jami'a ce digiri ke da shi dan ɗan diploma za ka je ka same ta mai albarka sai ka samu hanyar cin abincin ka fiye da wanda ya je digiri ya dawo da kwalin yana ta jira abusa abusa abusa menene abusa tarewa ta ɗaukan aiki je kai kwaninsa kuma ba zai za ɗauke shi ba yanzu gwamnatin najeriya tana da gurbin za ta ɗauki ma'aikata ne kowa ba shi aiki wanda ya boko a ba kuna wasa ne kora ma ake ta yi to da ka in ka je kayi karatun ka zo ka nemi sana'a ka zama creative kana iya kirkiran wani abu a ƙwaƙwalwarka ka gyara dan turancin da ka je ka koyo so ake ka dinga shiga intanet kana shiga wurare kana bincike akan wasu abubuwa na rayuwa dan ka kware ka iya su dan su zamto abin da za su taimaka maka wajen gina rayuwarka ba kai ka zo kana toro ko ba kullun ka tafi Allah dan siya mun ci da Allah cewa Allah Allah muna muna tijiran aiki ne har yanzu bai samu ba a a garin ku a unguwarku akwai makaranta islamiyya ku akwai makarantar boko je ka fara koyarwa a nan kaka zo na baka komai kana makaranta an ciyar da kai an biya maka kuɗin makaranta ka gama ka ƙara dawa kuma ka zama nauyi haba haba bawan Allah haba malam audu suna son su yi kuɗi ko to yin kuɗi wasa ne kowa ci zo muttafaqun alaihi al-imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi malamin jama'a sun yi ta'adili akan wannan hadisi musamman ibn hajar al-asqalani Allah ma dauka shi da kansa yake magana cewa da shi imamin nawawi cewa abinda ake nufi a nan jama'a Allah ta'ala zai sassa tsakanin zukatan ku ba za ku taɓa samun daidaito ba kamar da dai bayani a dazu ko da wani aikin addini ne ci gaba sai ga wani ya ji ya kai tsurku wani ya ji ya lalata abin da wani yake so ya yi wani ya kawo matsala a masallaci wani ya kawo kaza saboda ba kwa hada sahu ne wajen yin sallah aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum muttafaqun alayh ai imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamun hadisi na 717 imam muslim a lamun hadisi na 436 الحادي عشر عن ابي مسعود رضي الله عنه an karɓo daga abu mas'udi al-ansari Allah ya ƙara mishi yadda abu mas'udi al-ansari al-badari wannan mutumin jama'a dan aljanna ne ya jagi badar manzo Allah ce duk dan badarin aljanna ne kaf wanda ya wanda ya jagi badar to zai shiga aljanna eh kwarai Allah ya kara mishi yadda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yamsahu manakibana fi salat malaku da karatun ka yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana shafa yana taba kafadunmu idan mun daidaita a cikin sahu sai yazo yana taba kafada yaji an haɗu ko ba a haɗu ba ka ji ashe iman za ka zo ka taɓa ka ji shin kafaɗin su ya haɗu ko bai haɗu da juna ba ka kalli kafan ta haɗu ko bata haɗu ba ka kuma ka gina ka ce kai wannan ya cika tsarfa wallahi dan kakala ne amma ka samu wani gaya sai ce maka kai gayan nan wai kai liman ne wai kai gai gaye saboda ya saba ya sun saba a gayan nan gayan nan wai zai ce wai daidaita ne ta duk jama'a kawai ka kalle ni kai gayan ya harfa ni wallahi gayi mutane Allah ko Allah ya tsare mana imanin mu to kaji kai gayi ilimi zaka je ka koya kai ma ka zama ustazu wani an ce musu ustazu yana da to kana so a ce maka dan iska ne koko in ba ce maka ustaz ba to za a ce maka koko ai ustazancin ma wani mukami ne ko to kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yamsahu manakibana yana shafan kafadunmu ya taba kafadunmu fi salati yayin da muka zo yin sallah wa yaqulu kuma yana cewa istawu ku daidaitu wala takhtalifu kada ku sassaba fa takhtalifa qulubukum sai zukatanku su sassaba قال أبو مسعود sai abu sun ce fa an cimu yawma ashaddu khilafan gashi ku ko yau kun fi tsananin sassabawa da juna saboda me ba ku hada sahu a wurin sallah ma'ana sahabba ya san ga irin wani tasirin wannan tasirin wannan abin a wajen wasu mutanen da suka biyo bayan su shi amma gashi ko yau kun fi tsananin samun sabani da juna saboda me ba fa daidaita sahu a cikin sallah رواه مسلم imam muslim ya fitar da wannan hadisi an gane wannan ko to jama'a a ƙarshe za mu kalli waɗannan hadisan jama'a mu gane cewa lalle ilalla muna da buƙatan gyara a abin da ya shafi al'amarin mu na me al'amarin mu na sallah ashe sallah kowace gaba rata gaba ne wanda ke da muhimmancin da ya kamata a bashi kulawa ta musamman jama'a muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu kwanciya yi ba abu na ƙarshe jama'a don Allah mu yi ƙoƙari bakin iyawanmu duk lokacin da muka ji wani abu daga bakin malamai na nasiha ko ƙoƙarin karantarwa ko ƙoƙarin fuskantarwa don mutane su gyara ibadunsu to lallai wannan abin jama'a ya kamata mu ƙoƙari mu gyara mu ji tsoron Allah kada mu tsori girman kai ku duk wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama amma me yake cewa da su na'am fa antum al-yawma ashaddu ikhtilafan amma ku a yau gashi kun fi tsananin sabawa da juna an gane wannan a wani hadisin na da Imam Muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin wannan sai ya ce musu istawu wa la takhtalifu takhtalifa قلوبكم سيشي ليلني أولو الأحلام والنهى يتشي وأن ذات بيو بايانا أسامي أولو الأحلام ما أبو تاسن يا كماتا سونينا بلغكوكينا والنهى دما سكتشن هنكلي يسني يا كماتا an gane wannan idan kaga ana bukatar wanda ya san me wanda ya san me wanda ya san ibadar kuma yake hankaltar sallar ya zama su ne daga cikin wanda za su zama a bayan liman kai tsaye Allah subhanahu wata'ala ya samu dace nan za mu dakata insha Allah ta'ala na'am na'am
zai ci wannan sallar wasu sukan bayyana karatun a fili na cikin wannan ruwan da ya wasu kuma duka da kawai biyu yawwa idan za a yi tafiyar mutiyarsa eh kada da shi wata ƙarshe ke nan kuma ya tashi eh idan ya tashi wasu suna bayyana karatu a fili wasu kuma sukan kasance ba ka bayyana wani da ya fi inganci a nan wajen ko ya wanda wajen ke suka tambaya ke game da cika sallah cewa sallar magariba mutum ya zo ya samu raka'a guda kaga akwai- akwai raka'a na akan sarguwa akwai raka'a biyu ko sai yake cewa wasu cikin mutane sukan cika rakawai guda biyu ne ta hanyar ramuko kenan kaga raka'an ƙarshe ka samu dama raka'a ana ne ana koyi karatu ne ko a karanta fatiha koyi a sirranta karatu to amma a rakawai ne farko me ake yi bayyana to kaga idan mutum yayi wannan ya bayyana ya bayyana abin da ya sunan shi kuskure an gane me yasa idan kalle sallar sallar ta juye ko gaba ya koma ina baya baya ya koma ina gaba ka'idar sallah jama'a ita ce ka kiyaye wannan kai a matsayin ka'ida kamar da malamai suka faɗa cewa ita sallah gaba ɗaya cika ta ake yi ba a ramawa cikawa ake yi manzo Allah ya ce fa ma fatakum fa atimmu abin da ya tsere muku ku cika kenan kai a matsayinka na mamu duk raka'ar da ka sami liman a kanta ita ce raka'a ta farko ka ɗauki wannan ita ce ka'ida kawai duk raka'ar da ka sami liman a kanta ita ce mene raka'a ka ta farko misali yanzu ka samu magariba raka'a ƙarshe yanzu ka samu raka'a nan kenan wannan raka'a ce ta farko in za ka cika za ka yi kenan za ka kawo raka'a ta biyu karatu a bayyana fatiha da sura ka zauna ka yi tahiyya sai ka miƙe ka kawo raka'an ƙarshe kuma a karanta fatiha shikenan sallar ta shiga abin da ya sa wasu malamin ke cewa a rama saboda riwayar da zo cewa ma fatakum faqadu abin da ya rage gare ku ku cika kalman alqada'u ma'ananta a cikin qur'ani cikawa kun yadda ma'anin da a larabci cikawa ko kun yadda ko sai an kawo misali an rama ba misali guda ɗaya Allah ya ba mu labari game da sallar juma'a ya hana shi da kayya ko idan nuyi li salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay'a ko dhalikum khairul lakum salati fa idza qudiyat as-salatu idan kun yi ne idan kun cika sallar ku idan kun idan da sallah fantashiru fil ardi to ku yaɗa bayan ƙasa wa bitagu min fadlillah game da aikin haji Allah ce fa idza qadaytum manasikakum idan kun cika ayyukan ku na aikin haji fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram ma'ana al-hajj arafah bayan kun sauka daga arafa an gama tsayuwan arafa to in kun isa zuwa muzdalifa to ku ambaci Allah ya ambato mai yawa kaga duk wannan magana kan menene alqada'u to fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum a sautin nisa idan kun cika sallar ku kun idar da sallan ku kaga ashe alqada bi ma'ana al-itmam mun gane karatu zaka salla gaba ɗaya jama'a ka ake mata amma wancan bangaren wasu malamin ta ci kuskure ne ta fahimta ina fata an gane amma yin hakan bai sa kuma a ce sallar mutum ta ɓaci gaba ɗaya ba amma dai abin da ya fi dacewa ka bi daidai da abin da ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wallahu a'lam bima za mu tsaya anan abin da muka rasa daidai Allah ya tabbata rai a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka amfanar da mu da abin da muka koya Allah ka sanar da mu ilimi mai amfani Allah ka sanya mu daga cikin masu jin mafi kyawun da ce su yi aiki da shi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم متعنا بالنظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا ربنا من الراشدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله